أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالظفر dama shehu radiyallahu anhu bayan ya kawo duk waɗannan maganganu masu girma na manyan bayin Allah shehu ya ce to zai cika wannan babi da maganar wato hassanin ɗariƙanmu idan hassani bin sabit shine mawakin halaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mawakin musulunci bai hana da mawaka da yawa ba to baddu bin sidina shi ma shine mawakin tijaniya yana da waƙoƙi da yawa shine wanda muke karanta tani asa shehu ya sunnanta mana karanta tani asa in watan maulidi ya samu wa gabbatu shine kalifan Muhammad al-Hafiz Muhammad al-Hafiz din da ya kawo mana dalilin tijaniya a Afirka gaba ɗaya daga wajen shehu tijani Murtaniya ta baddu bin sidina al'alawi sharifi fin raddi cikin raddinsa alal munkiri na a bisa masu musu munkirai abdallina batattu almusullina masu batarwa li'annaha domin wannan waka lan turki matsalan ba bar wani wajen magana ba liƙa'ilin ga wani mai magana kuma in dai mutum yana da hankali waka ta baddu ya buɗe mar hanya ga baki ɗaya wa nasu ha ga yanda take عابني الزور هدأة الرقاد فأثر القلب منه مثل الإماد ذكر الصبا في الحديد وولى جئت من بعده ضجيج الصهاد لا أذوق الم... لا أذوق المنام إلا فواقا حصو طير السماد ما أستمادي جئت أهجو أن المزار قريب فإذا دورها تاج بعاد رابني أنها رداه اللغوب لم تجاوز مضارب الأوتاد أمشجاني من الجنوب هبوب وهبوب الجنوب شجو الفؤاد إنها من شظى الأحبة حظت بنصيم يروي غليلا صادي ذكرتنا مآهدا للفواني واجتماعا لها لم يعد لست أنسى مسيرهن بعيني مغفرا لا يرن غير الثياب يتهادين نحوه لاجبات يتحدثن في ذر الأنجاز أصبح العلم ميتا في البلاد واكتفى الدار منه صوب الحداد أصبحت موسناته بعد صون وحجاب الله بعيد العاد قد وبلت وكن على مهور جاليات تشق بالمرصاد فأهل اصطبابهن فسادا فأهل اصطبابهن فسادا كل نبل وليس على الفساد فغدا بعد إذه وأولاه نوبة للجهال والعباد كل خرى غدا لتستن فيه سنن المهرم يتاج الجياش فغدا منشدا لقد حفلت حتى غدا من هزالها كل بادي فترى منهم كل أخرس أمام له من جنا أم القوات مقادا لا يطيق منه نهوضا متغاش أصم مثل الجماد منكرا من قصوره وأماه رؤية المبصر السميع الهادي عجب النقد ذا ألا مثل ذاكم أيمار الأيقاظ أهل الرقاد هواها المطلق يرى مثل آل ألحقته خوالد الأقياد أنكروا جاهلين في لأمور شرها واضح لآل المبات مثل شمس النهار ينكرها عاماما والمريض طعم الشهاد أين أهل الحجاب يا لهف نفسي والهوى من مهاسن الأفراد من يبل مؤدبا بجانب بحر ويراه كالبحر في الإمداد كان أبهوكة وضرب مثال للحماقات في القرى والبواد زاموا العلم مثل ما هم عليه كبر الظعم منهم بالأوادي جعلوه تمجدا وحجاجا وجدالا مروقا بينات أي علم تبا لعلمك يا دي لهجاء الأقطاب والأوتاد ليس علم اللسان ويكن بعلم إنما العلم خشية في الفؤاد ليس يغني علم اللسان نفيرا من ضوئه بموقف الأشهاد مثل شان الحمار يعمل أصفارا ولما يزد على الإجهاد إن تكن سائلا عن العلم يمن صوب أشياخنا نجوم الدعادي تلقى منهم إذا أردت بحورا زاخرات تموج بالأضداد فيأوا في جناه طهر الأبارى ونأوا عن بساطها الوساد ثم آبوا بإلم كل أويس كل عنه جهود ذو النقاد وتغشوا من العلوم رياضا لم تطع نجايب الرواد أخذوه من العباد ابتداء وتلقوه من إله العباد عاينوا الحق جحرة وإيانا فهم كل لحظة ازديادي وسعوا علم كل ما قد أرادوا بتوالي الخيوط والإمداد رعة لم تكن لسبع أعراب إن تكفها ولا لسبع شداد فلياليهم ليائل قدر وسرور الأيام كالآيات لو تعلوا على البقاء لدكت وتجاء الجبال هالانهداد أعلى مثلهم يصوب نكير من جهول أكل بطالة بات إن في عرض ربهم للمناوي للمناوي لغنى عن سهام كل معاد فتأذى المدى حياتك نقدا إنما الكفر ويكد المرصاد ربي إني بما أتوه بريء من دياناتهم بشر انتقادي يرميهم مضلل بانتقاد فأنا في جنابهم ذو اعتقاد أو يكن عند ذي الشقاوة دخل فلدينا للقوم صوي الوداد إنهم أسرتي وموقلي عزي وملاذي بحول يوم التناد آبني الزور da farko mawaƙa wani zuwa sukan yi gazalu sai ka ji kamar wata yarinya suke waƙa bare mu samari masu ɗan taro hankalin dan mu gane sai sun tafi sun tafi sai ka ji kuma su yi kwandan sun ta can kuma sun shiga abin da ake nufi din ku taso ku shiga ciki ku taso ka ji sun shiga abin da ake nufi din in kuma ko kuma za ka ji kamar wajen suke nufi amma sirrin nasu saboda tsadansa da yanda yake da girma suka mai da shi suka mai da shi wannan ike cewa abani zauro hadatar roƙaji baƙon mafarki ɗin nan mai kamar mafarki ɗaifu da suke ta a ɗaifun tara baƙon mafarki ɗin nan ya dawo mu raja'ani ya dawo mu lokacin da masu kwanciya suka yi bacci lokacin da kowa ya bacci ni kuma tunanin hadara ya dawo mu ka lokacin da aka sha faila ake lokacin da ba ruwanka da duniya ka kana kanka to kuma ko an tsufa shi ya ce ta zakar su ayyama su ba na tuna kwanakin kuruciya ma'ana kwanakin kuruciya wajen kuma ahalin layi akwai kwanakin kuruciya wannan lokacin sannan aka gama fatahi ana buga iska annabi ibrahim jibril ya ta alaka alaka shahadatun qala amma ilayka fala amma ila allah fa ilmuhu bi hali guni an su'al lokacin da ana cikin jarraba ma'ana ba wai hauka ba ana cikin da abu to wannan lokaci sukan sukan tashi kamar kuruciyar wali kenan lokacin kuma nauyi ya hauka dole ka watsake ka zama mai shari'a dole ka zama mai shari'a to lokacin da bacci ko ko da kana wani ko fadila ko hadara ko ko yanzu ka dawo gari ka zo ka shiga cikin mahajjai ka ce dole ko kana wani abu da ya wani tunani da ya dawo ma da zai tuna ma wani abu da za ka ji hankali ya tashi to abani zauro hajjatul roqadi wannan tunani wannan bakon farki ya dawo lokacin da aka kwanta dama da soyayya da rashin lafiya da wani tunani ai sai dare yayi dare kowa yayi duk ko sannan ya safo dan za ka ji mara lafiya so yanzu ake hira da shi in mazun ga to shi ma to ta'adara alqalba minhu misla al-idadi sai hali ya zai kewa zuciyata ka ce zazzabi irin hamoja da yake da dawa kan shekara ɗin nan da nan zazzabi ya taso za ga mutum da ya yi dan soyayya ya gan shi da'iman ba shi da lafiya ko tunanin ne ya kawo ta zakara sabba bil habibi wa walla wannan ba mafarki da ya zo min wannan tunani ya tunatar da wannan masoyin masoyinsa ya tunatar da wannan masoyin masoyinsa sai kuma ya juya da bayan ya gama tunatar da ni masoyin kuma ya tafi ya bani bitumin ba adihi ba ji a suhadi bayan tafiyarsa sai na wayi gari a kwance nage a kan shimfiɗa amma ido na ƙuru-ƙuru yau na bacci ya zo shehu rabi Allah an shehu kenan ko ta rani rukudan hadiran fauka mabdai wata rana mu shiri suna tafiya da shi da kowa ai Allah alam suka zo shiga ta kofar shehu shehu shehu ce wai ina ma zan san me shehu yake zai ce au Allah ba ya ga ma ba ta rani rukudan sahiran fauka yana nan kan shimfiɗar sa amma idan sa biyu ai bai fashi sai da Aisha radiyallahu anha tana cewa mu ma wannan sirrin ya shafe mu rashin baccin shehu ya sa in dai kana zaune da wani zuriyan za ka ga bai bacci sai da sai an sha magadon magadon fa guda ɗaya aka ba ma ku sai kwana uku yana ta bacci a wai ta sha magadon guda ɗaya da take baccin awa biyu ba sai dai ko ga ana karatun Qur'ani ko ana kallo ko ana hira ko wata baccin dai ba zai zo ba ko an a sha fura a sha duk abubuwa da za su sa jiki ya abu a yi za a yi awa biyu ba an wata haka duk za a gansu ba shan ɗin nan wata wata bai bacci haka dai za a wannan sirrin na abu to haka dai yan soyayya ba wai kuma wani kan mutum ba wanda bai zo lokacin ya ce wai ba zai wace dan soyayya ne shi kuma ya kasa fita aiki ya kasa fita makaranta ya kasa tashin sallah asuba ya kar a kwanta kai baccin ka zo Allah sai ba laraba sun ce duk mutumin da yana bacci kake sai shi da tsakuwa bai tashi ba to yaro ne wannan kanka shiga harka bai san duniya ba kallon sa ma kai wanda zai san haka je mutum akwai bala'ar da ta ce mijinta sarki ne yana kwance sai ta ga maciji ya hau kan shi faɗa ta ce yawwa alhamdulillah zai tare shi mu huta dama na gari da shi ta ce macijin nan ya fasa kai yana bacci a ta mishalin ta macijin nan ya fasa kai ya kawo tsara ta ce yana ga ya janye kafa bacci ya makawar kamar shi a mazaje yana ga ya janye kafa ya ce shege wannan yamma sama ba ta bacci jibi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da wani namiji ya sai annabi ya yi ya dara mazalla ya ce ido na ka sake bacci a zuciya ta ba ta bacci sallallahu alaihi kana sanne ko in dai wancan sarkin ba ya ina wanda shi a duniyar sa ne kawai ya samu abu ina wanda cikin Allah ne to za a zo lokacin amma dai ba wai lokacin da mutum zai kasa tashi da abu to ni kenan ta bani ba bacci la azuqul manama bana dandanar bacci illa fa sai yan mintuna haka dai haka an ce mutu da fal in sai dai dan jingina da fushi a dan yin gadi shikenan an gama rabbi Allah daga shi hasuwa dairu samadi irin yanda tsuntsun kafci tsuntsun kududdigi yake dan zuƙar ruwa haka daga sama sirru zai sun kuye dan kwashi ruwa da bakin sa din nan ya kashi ma'u samadi ruwan tafki to yadda tsuntsun tafki yake dan ibar ruwan tafki din nan yadda dan wannan lokacin shi ne dan lokacin ina yi bacci to dan wannan lokacin bitto a haju na kwana ina zato annal mazara qaribu wajen ziyara abin ziyara kusa yake ai tun daga shi ya zo ko ko masoyin ku sai yake fa iza zawruha atabi bi adi ko ko ai alhamdulillah inda ta tuna min yanzu komai yayi kusa sai ga shi ashe sannan ma abun ya fi nisa dama rikicin masoyi kenan ga masoyin kusa amma kuma ba dama haduwa ne ga shi kusa kana jin sa kana jin kan shi da to ka bashi mai ina yake sana ku ji ba yan soyayya ma'ana a kusa shine babban jin daɗi rabani kuma abin da ya daɗa samun shakka annaha ita wannan matar da nake so din nan na tuna ta din nan na ganta kamar ga ina ta ita abin da ya ƙara rikita ni na san fa ta fi ƙarfi na ridahu mata ce mai kaurin kurtun ya ce cewa ko ma'ana mai kyau ina zan same ta ina ne zan sa ridahu lagugun kuma kasalalliya laraba suna son mace mai kasala ba mace mai namiji wanda za ku kutufo ka za ka zamu ba kuma wajen ba za ta iya tatsar nono ko ta a wanke wanke ba wannan ba wadda dai ba za a ga ita ta fi zagewa wajen surutu ita ta fi zagewa wajen abu mace dai matsoraciya rauna kaza kaza ta amsa sunan mace lan tujawuz madaribal ausadi ba ta tsallake iya inda turkar ɗakin ta take kamar yanzu a ce ba ta tsallake kofar gida ne laraba suna yaban mace mara yawo eh, ba ta eh, yawo kaza kaza suna yaban mace mara yawo na kaza kaza a cikin yana ta magana eh, ce yawo kaza sai inda dalili hmm? to wai saboda tsabar ba wasu za ka ware kafa ta mace za ta tafiya ai za a ga wata da mota za ta zaune dai ta tsaya nan inda kaza mace kenan hmm? ba ta ware za ta yawo amsha jani ko kuwa abin da ya sa min damuwa din nan kamar rashin lafiya hububun tasowar iska minar junubi daga kudu hmm? wa hububul junubi ka san iska kudu in ta taso shakiyar su'adin ya sa bakin ciki ya san yarinya tana kudu in hazarar tana kudu hmm? duk inda rabbani radiyallahu anhu kaulaha tana gabas din su inda su suna murtaniya rabbani da ya zo rasuwa ya yi wasiya in ya rasu a kai shi ƙarshen makabarta ta gaba a kai shi ƙarshen makabarta ta gaba a duniya kan wani ya da kabarin zai shiga gabansa da katangar makabarta nan da hanyar kaula nan da hanyar abin mamaki ziyararsa muka je sai na ga duk da katangar kabarinsa lafiya kalau ta yamma ta kudu ta arewa amma ta gabas a rushe sai na tambayi wanda ya kai mace bawan Allah katanga ne kyau dai amma wannan a gina mai kyau ko an gina gobe za ta rushe ya ce bai son wani abu ya shiga gabansa da kaula tana gabas kila abin da ya sa ya bar ta makabarta ma dan maslahar makabarta amma da sun rasa rushe dubai radiyallahu anhu to in tun da yariya tana gabas in iska gabas yamma to ka san iska yamma in ta kudu in ta taso da baɗin ciki take tasowa inna ha min shazal ahibbata ka san da kanshin masoyan kake tasowa manzalla sallallahu alaihi wasallam ce ina jin kanshin hadara daga yama wai an ce zabi da wai sulkaran yana can shi ne hadaran Allah a wannan lokaci subhanallah inna ha min shazal ahibbata habbat ka san daga kanshin masoya ta taso ina simin da iskansu kanshin da nasu ya ruwi galilar sabi da yake kosar da kishirwar mai kishirwa komai kishirwar komai abin da yake ciki in wannan iska ta taso ta bige ka shi ke ne ka ji ta kawo tsake zakaratna wannan wannan iska da ta taso ko ko wannan bakon farki da ya zo ko wa'annan abubuwa sun tunar da mu ma'a'ida wuraren zama da muka saba sun tunatar da mu hadara da muka saba da abokan waku'usihim wa sharabihim wal muntada thumma nidami ahasin wal walid al mawrud kullun qad mazawbi ma sha manzara duk da da bakon su da wanda zai zo da abu duk mutum yana zauna hadara da rike ta da kyau wata rana zai dinga tana sai yana kuka ta tafi da suna za muna zaune da su a ne o wane ya zo a yi kaza a yi kaza lafiya kalau ba wai kusa ba ko shekara ɗari ne ya ko shekara ɗari o ta an yi kaza an yi kaza an yi kaza yanzu in mun tuna zaman saida da baki da kaza da wanda aka yi faɗa da su da wanda aka shirya wanda aka faɗa ma daji ake ji wane mafaɗaci ne da kaza kaza kaza Allah sarki shi ma kansa daɗi ne za ka san hadara babu abu a ciki to ta tunatar da mu wuraren da aka samu wajen zama wajen karatu lilgawa ne wajen nan na yan matan nan da sabida yarda da kansu ba sai sun yi ado ma su wai budurwa ita ake cewa ganiya su wata ta wadata ita ba ta yi ado ba ai da budurwa ko ba ta ado budurwa tsohuwa ce ta yi ta shafi kafi da ado ita ce ta hada da ado din amma budurwa ya ganta ba zo ba zo kewaye ko ko yanzu ba za shi sa dauka kai ba ba yarin amma ba ta ga ta yi kyau ba wai ta tana ta samu hadara wasu ma an da haɗuwar mu laha da ɗan matan na alal mai adi a bisa inda aka yi alkawar wajen haɗuwa ɗin lastu an sa masira hunna wallahi ba zan manta irin tafiyar nan da ƴan matan nan suke yi ba Allah akbar ba zan manta tafiyar nan ta su bi aini irin tafiyar sa ido na ba ta mace mun ba tafiyar shehun nan na ido na malam ba ta mace mun ba mukusiran yan matan nan suna tafiya ta ku ɗaiɗai kusa da kusa layurin na gairar yari dama ba abin da suke so sai su farauto zuciya dama ta shirya ta aiki za a farauto zuciya yadda ha daina za a ga suna rangaji na hawahu wato wajen inda suka sa gaba lagibatin masu wato kaman kanta ya tahaddasna suna yin hira tsakanin su fi zural anjaji cikin wato kololuwar girma da daraja da ɗaukaka ya gama sannan za ta san wai duk halara yake gaya wannan zaman halara da shehunan da kaza da abokan zaman da tsirin da waye kaza sai ce asbahal ilmu mayyitan fil biladi yau ilimi ya waye gari matacce a cikin gari yau ilimi ya waye gari gashi ya mutu a cikin gari wata saddaru min husaubal hidadi zamani ya sa kayan takabar ilimi zamani ka san ilimin littafi ko kaza kaza yau ilimin halin layi ilimin sufaye da za ga masu da'awar sufancin shagunan sufancin ba san ma ko ne sufancin ba kamar yadda wannan mutumin na baitul maqdis ya faɗi to da yawa masu magana sufanci ba san me ba yau zamani duk takaba yake wa sufanci da abu tunda cewa abu madiyana zai gaya mana na ilimi ake yi zamani ya sa rigar ta kaba asbahat musa na tuhu katangattun matan wannan ilimin sun wayi gari ba da faunin bayan katange su wa hijabin da lullubin su lahagare ta bi aidil adi yau ta zama a hannun makiya yau ta zama a hannun makiya kasu zilatu an yaye an yaye su wa kunna ahla mahurin da sun zama to ma abota sadaki ne galiyatin mai tsada ta shukku bil murtad dadi da wanda yake kai da kawon mata fi ƙarfinsa bare kuma wanda yake mata kallon nesa nesa ilimin da wanda yake kai ma ike kai da kawa ma ya karshe da shi bare wanda yake man kallo kallo sai kowane gaula ma ya ce wai shine shine shehin abun ba shi zai magana abun ba shi kaza kaza kaza fa ahallatta babuhunna fasada sai ya halarta wato bude su dan barna kullu nazilin kowanne kaskantacce wala suna halal fasadi su kuma kan nan ba yan barna ba ne wannan ilimin ba na kowanne mabarnaci ba ne kowanne mabarnaci ya yi da'awarsa yana abinsa haka kuma kowa ya tashi ya ce ya san shi ma zancen sufanci zai shi ma magana sufanci zai yi kaza kaza kowa ya tashi faga da aba da izini sai ilimin nan ya zamanto bayan ɗaukakarsa wa ulahu da girmansa ba na mutanen wasa ba ne ba a ilimin wasa ba ne kaza da ubatun sai ya zama abin wasa lil juhali ga jahilai wal augaji da wawaye ni yi hankali wannan wa'azi ne gare mu ma kullu qara'a ga dallita sanna fihi sunan al muhuri ko kowanne fili fage yau kowa yau ya waye gari ya ce ya ware dantsansa wai zai yi su kuwa a ciki sunan almuhuri min itakil jihadi irin yanda ingarmun dawakai suke sukuwa a fili yau kowa ma ya zaga irin yanda yan faila su mushiri suka yi abu su shekani suka yi su shau mahanjani suka yi in mu a failan ne in a fagen can tijaniya ne irin su muhammad alhabar su tunis ibrahim rayahi kaza kaza in taho taho suka yi ruda yau kowane ma daula shi ma wai ya ware wai shi ma su kuwa zai a ciki bai san komai ba kuwa duk ya bata abin da ya tsata ya duk abin da ya sani ba kwanda kaza kaza balle shehu da nawa biyallahu anhu ya faɗi kalma dan ya tsero dan ya ceto wa'yansu wannan kalma kuma ita ta halaka wa'yansu dama shehu ya ce duk abin da ya zama shirya wani zai zama halaka wani kuma sau da ya ce in kun ji abu idan su mutum anni ka zinu bi ni za ni shari in kun ji an ce na ce ku auna da ma'aunin shari'a duk abin da ya dace ku ɗauka duk abin da bai dace ba ku ajiye shi ko tambayar sa aka yi ai ma kaza yace aka yi wa annabi ma illa dai ga shari'a abu to shi kenan kowane wawa yau ya ɗauko wai qur'ani da hadisi yau wai magana shehu jani zai auna da ita shehu mura ya yi ya yi ta'aliki shehu jani shehu mura ya ce wannan fa shehu jani bai ba mu bai ce mu wasa ba dan ba kowa ne yake da ma'aunan shari'an da zai iya auna maganganun su ba sai wanda ya zama teku da rage gani kowa da wanda ya san ma da sufancin da wanda ya san ma irin yanda aka ɓata shari'a yau da zancen duk wannan hatsarin da yake faruwa a duniya da zancen kitabu da sunna din nan na ƙarya na Allah suna nan na kirkin suna amma na ƙarya duk an zubar da ilimi bai san kitabun ba bai san sunna amma da awa yake da shi zai gyara da haka duk aka kwandam din shari'a haka yau da yawa suna nan suna kwandam din dariƙa da cewa da kitabu kalma ji ta gaskiya amma ta barna ake nufi da ita haka sai na aliyu ce ga mutanen la hukuma illa lillah ba wani hukunci sai ga Allah sai na aliyu ce kwarai kalma ji ta gaskiya amma ina aka nufa da ita barna sai duk wanda zai zai ɗauko wa ya ce wai zai ma awon shari'a duk su da haka kama abun suka sha ƙasa duk gaba ki da abu ne mai kyau kaza kaza tun da imam malik da yadda da sakarcin wanda za su za su auna fiqhu wa da kitabu sunna ba dan haka ya muwadda malik dan haka ya muwadda sai ya kawo hukunce hukunce sannan ya daure shi da qur'ani da amma su kuma yanzu a ce a zubar da maganar mazajen kaɗan kwandon kuma ba wai sun sani ba ne abu ne mai kyau amma kuma gawa da ahalin abin ko faga damun shida sai wanda ya tsaya a cikin hazarar ya tsaya ya nemi su waka yace laqad hazala lalle tara ne hatta bada min hazli ha kullu badi har mata ya bayyana ga duk wanda ya gani ma'ana lamarin ya lamarin ya asira za ta zo za ta fassara abin da yake ne fatara minhum za ka gani daga cikin mutane kulla a karasu kowane bebe wanda bai iya magana ma a ama ma'ana ma'ana wanda ba bai san abun ba bare ya faɗa ba wai magana ta bashi ba kowane bebe a ama kowane makaho malahu min ginan anil kuwadi bai wadata daga wanda shi kansa zai ja shi ba yana buƙatar shehi shi kansa amma ya kafa shi ne shehi kuma zai ɓata duk abin da ya so shi ne ce sai abin da ya so muku adam mai jan jindi la yuqiku minhu nuhudun bai iya tashi tsaye muta gashi wato rufaffe a san mu kurma misalar jama'a kai ka ce dutse munkiran mai musu min kusuri saboda takaitawa sawa a mahu da makantarsa ru'yatal musiri ya ce ya lai a ce ana ganin Allah ƙarya ne babba babba qur'ani a ce la tudrikul nafsa kaza kaza kaza ya za a yi abin a ce ana ganin musirin mai gani mai asali mai ji alhadi mai shiryawa ajabu mamaki na kaduza jinjina magana wannan ya ce wai kaga ya taso kowane gaula ya taso shi ne yanzu ɗan naƙaji bari bari ya ware magana kyau ta sufan bari ya ware sufanci mai kyau bari ya ware sufanci mara sufancin sunni da sufancin sunni da sufancin hululi daga cikar da zan mai sufanci ba kasa kasa ya san zuhudu dai ya san ma'anar sufanci gudun duniya ta aki ta za ta za shi ma kuma in an ce gudun duniya ne shi ma ya gudu cewa ba nufi ka a sa mai kyau ka a dan ya san nan ma zai bata zai bata ruwansa shi dai da za ka bi sai ka ga wai ne sufanci a wajen sai ya yi rikicin ma'arifa ya ce hululi to shauran ayyukan kuma zuhudun ya ce ba wannan ake nufi ba ba a daina ci a daina kaza kaza kaza in ladaba ladaba ne ya ce kuma ka aika mawuci ka a dinga wulakanta kai in ka in muridan ne kaza kaza ya ce kai in ka samu lokaci kai in ba ka tafi aiki tafi makaranta tafi ka kaza kaza in an rike ka ji a a ka a rike sai ka rasa wani su banci a wajensa me su banci a wajensa duk da ba ɗaya to kirinsa ka gani mun kira ajabu mamaki na kaduza jinjina maganar wannan ya ce wai shine yanzu ya warware alami filizafin a irin manyan shehunnai manyan bayin Allah ayu maril aiqaza ahlur ruqadi yanzu mutumin mai bacci ne zai ce zai gyara wa fadakake maganarsa mai bacci da zai ce zai gyara wanda yake a wasake shi a bacci yake da san ma me ake ciki ba shi zai ce zai gyara wa sakakke magana ba zai yi ba awa hal mutlaqu ko ko sakakke yara misla an za yura za a ganshi misla an irin ribatacce daurare arhaqatu kawalid al aqyadi wanda sabi da tsabar dadewa da mari hammarin ya sa tafiyan mari yake shi zai ce zai gyara wanda kafarsa in ya kalla ta gudu ba za shehu radiyallahu ya ce ya samu duniya a cikin mari ya kwance ta amma saboda zaman da ta saba a cikin mari har yau tafiyan marin da to yanzu wanda shi sakaki shi ɗan hijabi ne ko ma'aduma ne ya san abu shi ne ce zai gyara buɗaɗɗe shi zai koya masa sauru kaza kaza kaza ka gani ko an karu jahili na fila umuri sun yi musu suna jahilai aikata abubuwa shar'u hawa bihu shari'ar wa'annan abubuwa a sarari yake li ahalin mabadi ko wanda ya fara karatu ne ya san abubuwan da sufaye suke yi hujjojin su ga hadisi da qur'ani amma su ne yanzu yan gyarawa kuma sun yi musun wannan Hmm? Misal shamsin nahari, abubuwan sun bayyana yanda rana ta bude. Hmm? Misal shamsin nahari, kamar rana da lokacin sha biyu, in kiru hal a ama, in makaho ya ce dare ake. Ana yadda ka sama ido kawai ko? Hmm? In kiru hal a ama, aman dan makanta. Wal maridu kamar mara lafiya ne, kaji yana inkarin ta'ama shuhadi, daɗin zuma. ya sa kakin zuma zuma na wadda ba ta ce ta ba ya sa kakin zuma ya tattauna ya ce wannan ai murni ka zai ka ce masa kwarai kuwa ya fi murna ta ce ya ne ku zauna lafiya ka ce ya fi murna aina ahlul hijabi ina yan hijabi da ilimin manya ya lahaza nafsi kai cauna aina ahlul hijabi wal hawa ina yan hijabi ina yan sarrai min mahasinil afradi daga kyawawan ma'arifan nan ta kudu bai ta ɗaiɗaiku malam wayanda sun dandake sun dankaɗe falana fana'atun wa rassin haki afradi kenan ina su ina afradu malam ɗaiɗaiku wai afradu wanda ɗaiɗaiku ne a cikin al'ummar manzon Allah masu irin wannan ilimi ko a cikin su bayan ma ɗaiɗaiku ne su ne afradu ma'ana ba wani mukami ne ka ga mutum yana ta gwala ido ko yana ta wani karkata ka shi ne afradu ko shi ne ka ko rabbi Allah anhu Allah ya da su da girma amma ko ma'arifa ma bai ba zama da zama afradu ko ba wani mukami ne kaza i afradin da wannan ma'arifa ta Allah yake kunya da yake aiki a kawai aiki aiki a sa amma baka da kayan aiki na zaka Allah wani aiki a kan kaza kaza to ina so ina ilimin afrad man yabul mu'jiban bi janibi bahr duk wanda kaga ya zo yayi fitsari yana mai jiji da kai kusa da teku waya rahu kal bahar kuma ya ce fitsarin nan nasa kaman teku ne bil imdadi wajen awo yawan tekun nan yawan fitsarinsa kana abu ta wannan ya zama abin dariya wa darba misali wannan za a dinga buga misali da shi fil amaqat cikin wauta fil qura a cikin ƙauyuka wal bawaji da binnaye za'amul ilma sun zaci ilimi musulmahu alaihi irin abin da suke sai ne kai a ji a dan haddata wata yan takarda ko a iya karanta larabci a yi tarkici za a yi muƙabala za a bawa hamsa za a yi kaza sannan din mai shi duk banza ne kila abin da shashashen ya faɗa ma ya fi hujja ma ta zahiri da kai ne dan ba da amsa duk da baki shi ya faɗi bankaura ka kawo ka faɗi bankaura za ka yi muƙabala da ne da kaza kaza sun zaci ilimin abin da suka saba a kai ne za'amul ilma misla ma hu alaihi irin abin da suke kai ne kazaba za'amu riyawa ku tayi ƙarya min humu bil awadi da kewaye kewayen zamani ja'aluhu yau sun sanya ilimi ya zama ta masdukan cika baki ne kumfan baki ne a yi ta tafa baki a yi ta faɗar abubuwa ta masduki mutum ya ta faɗar maganganu bai auna ta bai sama ne yake cewa ko karatun a yi ta faɗar abubuwa irin dai wannan yan ruwan duka ga su nan ka ji an cika masallaci da kwarere to da kaza kaza bai sam ya ɓata can ya ya kulla ya warware ta masdukan wato sun zaci zubo magana ce rasaka ne ba aunawa wahija'an sun zaci ilimi zagi ne zagi ne wajidalan sun zaci ilimi jayayya ne muzawwaƙan sun zaci ilimi ai ta daɗaɗa shi ne ai ta gyara shi ai ta gyara baki ko ai ta gyara duk inadi da tsaurin kai da girman kai duk ilimi ba wannan ba ilimi ba wannan ba ayyu ilimi wani ilimi ne wannan abubuwan da muka faɗa tabballi ilmi ka Allah wadan ilimin ka in dai ilimin ka na cika baki ne da zagi da jayayya da gyara baki cikin girman kai baka san me kake faɗa ba ko ƙarya ce ka kawo ta a ji dai magana ta kayi zaki cau cau cau cau cau a ihu ka za ka tabbal da ilmika Allah wajen iliminka li ilmika ya haji li hija'in ilimin nan da yake shiryawa zuwa zagi to tur da wannan ilimi ayyu ilimin wani irin ilimi ne wannan tabbal li ilminka tur da iliminka ya hadi li hija'il a kadabi ilimin da zai shayar da kai a zagin kutubai a rufai na Allah wal autadi ga jigajigai wanda su suke rike da kasan Allah saboda abin da suka sani na ma'arifa tur da wannan ilimi sai ta ilimin lisani wai kun bi ilimi ilimin harshe ba shine ilimi ba wannan dai dan a gyara karatu ne a gyara wannan wasila ce yin garma ba shi ne noma ba amma kuma dole ka yi garma ɗin kuma ba shi ne buradi ba laisa ilmin lisani ilimin harshe wannan hayaniyar ta harshe wai ku kai can ku ba shi ne ilimi ba inna mal ilmu kashiyatun fil fuadi ilimi tsoron Allah a cikin zuciya shine ilimi shine ilimi ilimin da ya gada ma tsoron Allah shine ilimi wanda ya gada ma girman kai ba laisa yuguni ilmul lisani ilimin baki zai wadatarwa nakira ko dan dugon nan na jikin kwallon dabino zai wadatarwa an zawihi ga masu shi ga dukkan ilimin da za ka tara in bai sama tsoron Allah kawai na baki ne kawai na girman kai ne kawai na ba zai wadatar ma da ko dan dugon nan na dabino ba bi mawqitul ashhadi a matsayin kiyama komai ba za ka da ka mutu ma ya wata ya tashi duk ba zai wadatar da mutum ko ba misala sha'anil himari ka zama misalin jaki ya hamilu asfaran da yake dauke da kayan littafai niki niki walan ma ya zid ala ibu ya zida kuma sai wahala ka sha wahala dai ka dan da ke iya rigima iya in sun fito ta waje kaza bari mu yanda za mu ce mu ta waje kaza sai ba zan san Allah me amfani ka kai a ciki me amfani ka kai a ciki in ta kun sa'ilan anil ilmi to kamar za a ce masa wai kai malam duka ka yi kwantan ilimi to kai ne ilimi a wajen ka ne kai ai ka haka za a faɗa ina ma zai zo garuruwan nan na ya ce irin wannan abubuwa da ayyuko in ta kun sa'ilan anil ilimi in kana tambayar ilimi fayammin tafi ka nufi sau ba a shiyakana wajen shehunanmu nujumu da'adi taurarin ƙarshen wata kasan ƙarshen wata wata ya daina fitowa dare ya yi sama ta yi duhu ta yi baki kirin ya kake ganin taurari sun fito da haske rakwatan to haka shahunan mu taurarin ma ba na cikin lokacin wata ba ai ba za a gan su ba ina a taurarin cikin ƙarshen wata ke juju mu da aji kalka minhu to in ka je wajen shahunan mu ka haɗu da ilimi ranar idza arata idan kana so buhuran za ka haɗu da tekunsa zakiratin cikakke ka mutu bil asbadi ne tashin kumfa zayyau fi janahu duhur al azara yau nan namu fa sai da suka wulakanta sarkin matayensu a dan su fara wannan ilimi sun manta ma da matayen fa inna hudna shubarin ya sada ama shahawati wa inna minhum man yasadu jasahu wa la yatiha illa bil izn wal ikrar hatta za ta lalu da shi sun manta matayen su ma bale na banza azara suna suna neman Allah wato tsarka wato ƴan mata wana au suka yi nesa an bisa biha daga shimfiɗa ta walwa sadi da matashinta sun ma'abu bi ilmi kulle a sannan suka komo da ilimin duk wani abu mai wuya duk wani abu da baka tuna to shi ba ma Allah sun suna iya hankaltowa Allah kuma ya kwace su kuma shi yake sun kuɗo musu da kansa tabaraka wa ta'ala kalla anhu jahadizun nuqadi kima kiman malamai ba su kai wannan wajen ba masu jinjina abu shi dan jinjina rikicinsa shi ne iya yi ba sai dai ya ce zai iya gyara na wani shi ba da nasa sai dai ya ce zai gyara na wani wata ga shaumin al'ulumi riyadan shehun nan nan fa sun gangarewa dausayai na ilimai lan ta na ja'ibun ruwadi da ingarmun raƙuman masu gangarewa ba ta gangarewa ba mata jigajigan malama ba su iya gangarewa wannan ba aka zuhu min al-ibad ibtida da farko a hannun bayan Allah a hannun shehunan su a hannun shehunan su wasilolin suka dinga karban ilimin har wasilolin suka goce suka ce ha an tawara kuka digiya ta kauce da ka ga wanda muka hada kan sai ga shi wata lakau sai ga suna karban sa min ilahi daga wajen ubangiji ne suke karba wata billahi ya alimu kumulla ku ji tsoron Allah ya Allah ya zama malami sai suna karba ta wajen wasiloli har wasiloli suka ce ga ga abun yanzu daga rabbul ibadin masu ya karba ayanul haqqa sun ga halaran Allah jaharatan kuruku wa iyanan asalan suka ga hadara kai suka karba ta rabbul ibadi ta ina ya ta kai wannan sun ga hadara kuruku ayanul haka jaharatan wa iyana fahimu kulla lahazatin fil jari da haka su a kowace kintawa a cikin ƙari cikin hawa da tsari tsari wasa'u ilma kulli ma qad aradu sun yalwata ilimin duk abin da suke so duk inda suka sa gaba sai ga abin na budewa bisa walil suyudi sabida jerantuwar kwaranye faila wal indadi da gadi ya asan yalwa ce da Allah ya ba su lam ta kulli sabi a kasan bakwan nan ma ba ta yalwaci ilimin su ba in ta kisa an ka gwada ta wala lissafi shi dadi ko saman bakwai a layali himu layali qadrin dararen su duka lailatul qadr ne duk daren su ma ba su sun jira su duk daren su ma lailatul qadr ne hmm? wa sururul ayyami kal ayadi kwanakin karshen wata nan da ya yi duhu shine sururu ayyamu sururu ba a farin ciki ma sururu ne amma kuma akwai ayyamu sururu 29 30 su ayyamu sururu su kal ayadi sai ka ce farkon wata ne su duk ba wani lokaci da shine na farin ciki kaza kaza a cikin hazara su kal ayadi kamar idi duka ne a halar yau mu idi ma mutum ne idi ko lan ta'allawa alal fiqa'i da za su yi kokari a wace da dukkan da ta ga ya dandake wata da a ta ragargaje jibalu halin hijabi duwatsun wajen sabida ragargajewa duk inda suka zauna ko bai tsaurin wajen ko na zahiri ko na batin sai haka sun tushe wajen ya ga wajen yayi taushi a alami sulhu yanzu a irin wayannan mutane ya sugu na kiro mai musu yake halarta a musu musu ko ko irin waɗannan ne yake zaton musu zai zai daɗi a kansu ya sugu na kero min jahulin akil baɗalaci daga jahili akil baɗalaci mai sakaci baji wanda sakacinsa ya bayyana ko bincikowa ba zai iya yi ba ko karatun ba zai sai dai ya ji an ce shi a ya ji an ce ne zai zai karɓi irin waɗannan ba dan ba Allah ya sa kwanan da ake ta zai ga mutum shi dai ji ya an ce duk mai inkari galibi ji ya an ce ji ne an ce eh an ce ne sai ka kula shi ka fahimci to ai ni ma dai ji ne an ce amma kuma ji ya an ce nan zai yi kuri ya baka tsoro ya kazaci ma wani abu ya taka duk komai girman ilimin nasa in ya ce tasawufin nan zai motsa wallahi ka kaji tsoronsa ba kai ma rashin kunya ba amma ce ne ya sa abin da zai kawo ba wani abu da zai kawo ba wani abu da zai kawo ko ya yi ciwon hadisin zai kawo ya kawo hadisin mu shi ne ma ba Allah isaka wa Shehu Muhammadu dan Shehu Abdullahi Jajiba wanda ya hada tafsirin nan yau a zamanin nan ba wanda sufanci yake kakama da shi irin ba wani abu na sufanci sai ya kama Qur'ani don gariya sai ya kama hadisi in gatan ce ma saboda ya ga yan hadisin da waye duk gigiwa ta ta da su suka kwandam din yau sufancin kaza kaza da kaza abin mamaki ma ba ma wai ƴan sakarai na waje ba wanda ma ba san komai ba ma har namu na cikin gida din ba duk gaba gida in kun mutum yana so ya ga wannan magana da na faɗa ya je ya ɗau hawiyatul sufi waye sufi ko ko ID card identity card din sufi littafin nan in ya ɗau wannan littafi zai san wannan magana da na faɗa gaskiya duk gaba gida da yawa zai ji akwai shehin da ya yi kwandam din wani abu shi ko zai ga ga wannan abu Muhammad Abdullahi ya kawo man Qur'ani da hadisi da maganganun shehullai da bai kawo ma na failan ba ma da saraina ma kai suka ce abu na duk da baki da Allah bai sa tun mu karanta wannan dan dai tausayin kanmu kuma da tausayin yan uwa duk da baki mun gode Allah wallahi ko ba wa'annan mun gode wa shehunan mu Allah ya saka musu da alheri a irin wa'annan ne wancan lalatacciyar rago zai ce zai abu inna fi harbihim cikin yaƙar sufaye cikin yaƙar waliyai masu wannan hali inna fi harbi rabbihim lil munawi cikin yakin ubangijin sufaye dinnan ga makiyin su lakina ya wadata an sihami kulli ma'adi daga kibiya dukkan wani mai koma ko kibiya mutuwa kowa ma ya huta ubangijin yace zai yi musu yaki duk wanda kai da yake abin ka da kyau kuma ka san akan daidai kake kuma inda aka tsayar da ka tsaya ka in dai da gaskiya kake ubangiji ne zai ma yaki ka huta haka asal mada hayatika na kadan sai dan kai ku dan rikici dan jayayya je ka duk rayuwarka gina ta akan kai za ka jinjina magana su kai za ka ware sufanci na sunna kai za ka kare su hududi da kaza da ka fara wannan kiyar za ta shaka ta kowa duk wanda ka ji ya fara wannan magana ka san ya lalace ya gama kan ma ka sha wahala dole ya ai shi yanzu ai sufancin ma yana son karbi da an shigar da cikin tujaniya da kadiriya an shigar da nasaranci da yahudanci shi yana nan yana cirewa kadiriya na su kuma wani shehin mu yana nan yana cirewa tijaniya duk wanda ka ja fara wannan magana ko na cikin gidan ko na waje gudu ka bashi wallahi alazim yanzu ke yasa an gwada an gani da yawa sun yi ba ba an gwada an gani ba wai wannan ma'ana mu zauna da jahilci ko mu ta faɗa jahilci duk ba haka ba amma ko ya zan ba akan ganin shi yake ba ko ya zan ba a kan kaza amma kuma kowane dan giggiwa ya ce zai ɗauko wai kitabu wasu na ce zai auna mana awo da shi ba da ya iya alhamdulillah ba za mu ji tsoro ba da ya iya ba za mu ji tsoro ba dan in ya auna zai ga inda wuta zai ga labitin ko rabin kwano ne ko ya ce ko ‘yar tasa ce ko kwano na gogaji ne ko na abu da yana da kayan awa ba za a ji tsoro ba amma kai kwano babban kwano ne mutum ya ɗauko tasa ya ya ce bai auna ka ka yadda dan kwandon sun ka zai yanzu yanzu sai zan hakika ne kuma ya kiri kiri kuma ya ce qur'ani da abu kai ka taba qur'ani da abu ai ba ka taba ba in ya tsokano ka kuma ka faɗi wata magana dama abin da ake so kenan wani mutum ya ɗau bukari da musulmi da kaza ya tafi wajen wannan malami na garin nan wanda su ba ruwansu da komai sai qur'ani yan qur'ani din nan ya je ce masa kai wannan abu da kake faɗa bai dace ba qur'ani gaskiya ne amma dole sai an hada da hadisai da karatu kaza kaza ce da aka ebo anas da ne ce bukhari da musulmi ce hasna ya dan kawo su kawai sai hau kai ya zauna sai ya miƙa ma bayani ce kai in ka isa hau ka zauna har yanzu a nan wajen har an sa wannan mutum kiki kaka in ya ga tun da ka wulakanta annabi kai Allah ka zai wallahi ni ma barin wulakanta abai in ya hau kai ya zauna ai bala'i ya faru ko ce zai o ya hau qur'ani ya fita in kuma bai hau kai ya zauna ba an san ya san shi kansa akan banza ita ko to haka yau sai mutum yana da hankali sosai duk wanda kaga an ce ya faɗi ko wata wauta ko ko irin haka ake rutsa shi to in ma in wawa ne shi ma bai iya abin in baka iya kama ɓarawa ba sai ya kama ka in kaza mutum ya ce ma ya ma kwandan sun shehu ibrahim ya zan tsage ai shi kawai annabi ne kaza kaza kai ka san wanda ya kama sunnan manzo Allah ne ya dora kan turban manzo Allah nan dan aiken manzo Allah nan sirrin manzo Allah nan wannan to haka ai yanzu ya saka a goma mai wuya in ka kalli sirrin ka kace zaka tsaya wo wo wo ya saka a ba akan annabi in kai shiru kuma yana ganin ya ci nasara akan kila ma wani wawa yana nan kusa ya ya sai ce ka gani ba da kan gaskiya ita ai da Allah mutum ne aka yana neman aure aka je gidansa da ba shi da karfin gaba ba shi da azzakari shi ya za ku ba za ka je ka ce da sirkan ka wallahi kun gan shi to sai ya tsara ma cuta ne to wallahi kowane dan gigiwa yanda fakihai ba su yadda ka zo kai musu jijjiwa kitabu wa sunna ka zo musu da fikihun su ba wallahi kakka yadda da wanda zai zo yana jijjiwa a cikin sufanci kaza kaza sha ka tafi kana kan bare sufanci nan da shehu ibrahim ya gyara shi ba wanda ya kai shi kitabu wa sunna kaza kaza wani yazo ya gana sufanci nan da failan nan idaulanci ne shine yanzu ya dauko wallahi shi ne ya koma da shi shi ne ya koma da shi yanda fakihai ba su yadda da azuwa ba mun da ga duk masu faɗa irin wannan inda suka zama to mun ka huta wannan fa ba wai mu zauna jahilci ba ko ka mu ba wannan bane amma kuma ba irin da yan barabare da yan gijiwa ba ba su da shehi ba su lalle shehu suka yi rujal ayyashi yayi gyara amma shehu suka yi rujal ayyashi ba da ilimin sa ya dogara ba da shehinsa shehu ahmad abdalawi shehu ahmad abdalawi ya shekara ɗari da uku da biyar shekarar sa ɗari da biyar ya tarar da sai bi ali tamasini cikin almajiran shehu jani sai bi ali tamasini bayan sai bi ali harabi ba irin ali tamasini sai da ya ɗau kalifancin shehu jani shekara talatin shehu mahamudu tunisi kwana uku kawai ya mutu kwana uku kawai mahamudu tunisi amma sai bi ali tamasini shekara talatin sabida san shehu tijani da samun sirri daga tamasini yake aiko da dabino ya jeho shi zo gaban shehu tijani shehu wannan daga yana ce wawan ƙauyen nan ne ya je hoshi taku taku ɗaya yake gudun shehu jani da shehu jani rike kafarsa shi ya kare ƴaƴan shehu shi ya zama kalifan shehu jani shi ya kaddamar da ƴaƴan shehu jani su Muhammad al-Habib da Sa'ab shi ya kare musu yaƙi da sarakuna suka dinga auro musu Alhaji Ali Tamasi to wannan shine kalifan shine shehu jani radiyallahu ta'ala to sai bi Ahmad Abdullahi almajirin sa ne ya sha a wajensa ma'anar ahmad da abdullahi tabi'i ne tabi'i ne to sai dai ahmad da suka yi ruja ya rayu da Ahmad Abdullahi ya mutu da Ahmad Abdullahi na duk karatun da ya karanta ya gani duk abin da yake so ya gyara sai ya ce sai da na kai wa shehi na gaya masa ya abin da nake sai da ya mun bayani sai da ya mun bayani amma yau za ga mutum ba shi da shehi kin ma shehu dama girman kan ne ma ya jawo ya jawo kitabu da sunna din ma yace zai auna ya kaza kaza shehin zai fara ma yaka da shi shehun nan na Allah ba ba wai muna nufin ko irin yara ko kanana ba manya manya dama da kaji mutum ya so ma wannan barawa ce ne kai ni ma yin shehin ka ne ya gaya ma shehinsa in ya gaya ma shehinsa ce ne to kai shi kuma waye shehinsa ibn sassala an shi sunan murjalis silsila mazajen silsila ba haka muka tsoro ba mu da yashi ga yaro nan sirrinsa zai bayyana kowaye za ka ci nan kowaye za ka ci ba koyawa mutane rashin kunya ba ne amma abin da muke ji abin da yake faruwa zamanin nan ya dame ni ya dame ni kalasa dama na wajen makiya wannan an manta da su kowa ma ya san ko sun zage mu ma mun kiri da ci a makiyar su kan kurga kan kurga amma mutum ya ware ya ce shi shehin mu ya ce kaza kaza shi bai san kan abu ba shi yake lalata abubuwa shi yake kwanta wani ma ya ce ya dace tarbiyyar nan a daina ta kuma da kitabu da sunna zai mana abu ko a gidan wa muka ɗauko ta bai san ta a cikin kita wani wawa a tv da komai ya ce duk wanda ya ce kaka tambaye sai ka libe aka tambaya a annabi ma a ce ka tambaya ya manta kitabu wa sunna ne kadir ya ce in annabi musa ya bi shi kai ya tambaye shi la la la menene fa inni sab'ata ni fala tas'alni an shay'in hatta ubi salaka min zikra in ka dini kanka sai ka tambayan komai sai ni na ga dama na baka labari annabi ake ga wannan fa to yanzu dan barakaran nan kitabu suna ka ka ka gaya mai wannan ha waye fa annabi kitabu sunna annabi Musa a taurata ta bi Qur'anin mai amma sai dai Qur'anin ya fi ta albarka da girma aya sura dubu ce a cikin antaura kowace sura aya dubu ce a ciki ha za ka suka ce ta yi nauyi za ka suka ce ta kuma ubangiji ya faɗa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay Allah yace da hannuna na rubuta ma komai wa tafsilan li kulli shay na warware ma komai amma banda na wajen kaduru banda na wajen kaduru yanzu Musa yace zai auna da kitabu da kitabun tafsirar kulli shay ba ya faɗi ba radiyal sallallahu alaihi wa sallam kai in ba Allah ya faɗi wannan ba ka isa kuma waye ne sunna din ba musan ba ba shine annabi ba ba magana annabi ce sunna ba ko aikin sa to musan ne kitabun musan ne sunna amma ya gashi da ya tambaya ta uku ma kuma fa tambayar fa ba wai tambaya ba ala lau shi talata ta tare a jira shehu da ka ga dama da ka rike lada a wannan ma ba wai aji bane kamar san shehin ma yake ko ba ba kai wahala irin wani aita ba kamar na baya da yake a harakata ha ka fasata ai kaga wannan akwai abu ba kuma na baya da yace a kasar ta nasa a wannan kamar tausayi na shi ta zata ala za ta raku bai ne kai kama gaban ka shehu zura radiyallahu ya ce in an ce da annabi musa shi ha za ta raku bai waye isa to kuma wanda ya gidan da wannan qur'ani ya zo ya ce ji shehin da ya ce mu Allah ya kama ba shehun nan mu ne suka faɗa ba amma muna girmama ka'idar sufaye shehun nan mu ba sa lalata ka'idar da suka san sufaye ne suka ajiye ta ko shehu ibrahim ya faɗa ya ce in dai ka samu shehin nan mai sufofin nan to malikuna saka rabbil don ba shi ya faɗi wannan ko ai zai ce ko an yi wauta ko an yi kan ban cika kuka surutu ya ce abu ya gaya mana duk ga baki da wallahi zamani ne sai a hankula ba da kitabu wa sunna din za a halaka ta yadda kaga na zahirin nan suna halaka mutane da kitabu da sunna din nan haka ga su nan ce su ma da kitabu wa sunna suke auna ɗariƙa sai abin da muka auna muka ga yayi daidai Muhammad al-Hafiz na Misira, Allah ya kare ta a gare shi, lalle ya yi abubuwa, amma ya ɓata. Shi da kansa ya gaya wa Shehu Hassan Jim, wallahi al'azin Shehu Hassan Jim ya faɗi wannan magana a gidan Alhaji Ubaringin Kano da ƙasashe duk suna zaune, ga Shehu mai hula a zaune kuma ni ma ina nan. Ba wani ya ban labari ba don malaman hadisi suna son irin wannan. Jiginar da kunne na ji. Kuma idona yana kallon Shehu mai hula yana zaune. radiyallahu anhu shehu hasan ne yake cewa mun yi muzakara da muhammad al-hafiz ibn abdul latif al-misri ya gaya mun ina ma bai taba rubuta ko ba sai da ya hadu da ni abin mamaki ya hadu da shehu ibrahim ba amma shehu ibrahim ainihin rahamati wani mutum ya ce da shehu shehu wai ne ma alaman munafiki yace wanda zai bayyana ma abin da ba shi abin da yace to wallahi kai ne shugaban sa ita to wallahi kai ne shugaban su kana kallon abu amma ba ka faɗa ba sai ka dinga to shehu ibrahim ya da muhammad al-hafiz ya ce ma kalifan shehu duk wanda ya ganshi ma haka shehu na ga wani babban mijiri amma daga baya zama masoyi malik sal Allah ya yarda da shi wani wanda muka buga da shi ya ɗauko min wasiƙar da Muhammad al ya aiko shi wajen Shehu Ibrahim da ita wata hutu da zai zo makaranta daga Misra akwai bayanin su Shehu Makki da karatun su da kaza yace da da ya kawo wasiƙar yace da na kawo wasiƙar Shehu Ibrahim sai da ya shafa ta a fuska ya shafa ta a kirjinsa yace min in je in ajiye ta ishe na alheri duniya da lahira sai na ce ma wasiƙar tana ishe kai sai guda ya ce ta ishe nan alheri duniya da lahira ban taɓa rabuwa da ita ba kuma ban taɓa shiga wahala ba na ce ɗauko ya ɗauko min har ambulon ɗin har komai tana nan lafiya kan an kuma min kiri ne a kan lokaci amma daga baya alhamdulillah ya je wajen shehu tijani ya yi tarbiyya da komai daga to amma da ita shi hasan din shi ba zai bayar ka to shi hasan din shi hasan din ya ce duk min kiri shehun da ya rasu shi ya kashe shi wallahi ta duk mintirin shehun da ya rasu ni na kashe shi a rera mu shi bai abu sun haɗu da muhammadu al-azabin ya gwada kansa kwarai da gaske ya ce ya gaya min ina mace taɓa rubuta komai ba a ɗariƙa sai da ya ga sabida kila ya ɓata abubuwa ba ma kila ba yana daga sharhinsa na ifadatul ahmadiyya da ya yi ya kawo ta magana ta sama'i jin kiɗa da kaza ka ishe to fa ko shehu tijani ya ji wannan fa ba shehu ba fa hujja ba ne kitabu da sunna su ne hujja ma'ana kamar shehu tijani ya ji abin da kitabu da sunna duk wannan hadisai na kiɗa da duk kaza kaza da abu to da irin hadarin kenan ka ce za ka shiga uwa wa'anda ba sa abu sai suna da ilimi rike a hannunsu na manzon Allah ne kuma suna da kashafi ga su ga annabi suna da annabi wani malam ya taba yi wa shawa Hassan din wata magana a Kano a kan irin wannan ya zo ce masa kai waye ka ga manzo Allah da Shehu Tijanin suna zaune suna jin abin da nake faɗa suna zaune suna jin abin da nake faɗa har hadarin kenan wallahi ba wai rashin kunya ne ga manya ba amma hadari ne kowanne gaula ya taso ya ce zai auna dariƙa kaza kaza kaza ba shi da sanusi ba shi da ma'aunai bai san ta ba ma kawai dai ya iya duba ya iya karantawa ne ya iya karumo maganganun dariƙa tijaniya shehu tijani maganarsa katimul auliya ne ta bambanta da maganganun waje duk akan gaskiya suke amma ci magana sa ta to amma duk da haka shehu tijani ya hana ka wulakanta waje sai kana kula wannan na sani sai kana kula to bare da faila ta zo ko ɗariƙa ko maganar ɗariƙa karshe dan ne ce in faila ta zo ka zubar da komai nasa ka kama faila ce duk wanda fakari ya samu sahabban nan na ya zauna a nan inda nake ana jima tsoro wani ya ce tsoron wajen ka wajen Allah ce wajen Allah mana wajen Allah dan da girman kai ka ce kai shehu dan ya ishe ka kaza kaza wani gaula Allah da ya ji kansa yayi shahada an harbe shi in mutum ya mutu a daina faɗa ai mu shau tijani ya ishe mu ba ruwanmu da faila ba sai mun yi faila ba kaza kaza wannan ran da ya hada ya yi shahada shi ke a shahadatu mahaqatu lizunubi ta kwashe ma abubuwa amma irin wayannan abubuwa wallahi kan mu shiga halaka ba wai kai faɗa da su aka girman su duk ɗan ɗari amma wallahi duk wanda ya ce zai ma wai au kaza kaza mu duka bashi mu duka bashi duka ba shi. Mun je wajen taro, ina yi diwani, da mutane sun zo sun watsa min kuɗi, ɗan kuɗin da aka watsa min ma bai kai kuɗin motar da na biya, wallahi ni da jama'a ta muka je wajen. Mutum ya tashi shi shayin ɗari ya ce mun ɓata ɗariƙa. Daga watsa kuɗi shi kenan an ɓata ɗariƙa. Sai ya tuna kuma in in to wannan wanda yake magana kansa ya san karatu fa. sai ce ko ko dai duk jazabarka in za ka kawo min hadisin manzo Allah ya jefa mutum bargo yanzu to ai wannan babban ne ya jefa karamin shi kudi an jefa ita ko dai an jefa wannan ai babban ne ya jefa karami ba karami ya zo ya jefa abu ba ni dai ne dariya na ce to in dai bakin cikin kuɗi ne wallahi wannan kuɗin bai kai wani abu a wajena ba bai kai wannan a wajena ba in kuma wannan jefa abin da ya da zan faɗi wata magana da yanzu an fara kutuho sun ce sakama rage wallahi da zan faɗi wata magana wannan abu ta na faɗa to hago me ya haɗa da riga da jefa kuɗin abu ɗariƙa ma da ita abin da tuwo ta society mutane ba ruwanta da daɗa gyara zaman mutane take taimakekeniyar mutane a tsakaninsu mujtama abin da ɗariƙa take gyara ta ne kuma wani abubuwa hmm? kaza kaza to kamar yanzu ko mutum ya ga ko an yi rawa ko ko ya ce an ɓata ɗariƙa to wanda ya san duk su shafi ibrahim nawa aka ce a ɓata ɗariƙa tunda akwai rawa kaza kaza shafi ibrahim ya ce babana har ya je maroko ya same su zikirin juma'ansu akan na kalutiya da rawa da komai to bari mu karasa wannan fa ku rike ba yi wa wani rashin kunya ba ne dan dai mai hankali kuma mai tsoron kansa in ya ji zai iya gagara duk wanda ya shiga irin wannan hanya sai ya sha kasa kamar yadda duk malamin da yake ya shiga zai gyara akida shi kitabu wa sunna tun da zaka ta gudu ta bar kitabu wa sunna ita take daure malaman kitabu wa sunna din na kasar ta ta san kai shari'a ta hana su tun da kaga wannan zamani to ai zai cika da buguzun a cikin fiqhu ma malam fiqhu ma ba sai daga lokaci su da wannan buguzun din ba kaman su akan ƙarya suke bare cikin sufanci ka zaka ce zaka yi mana wannan sakarci duk abubuwan da muka yi imani da su wanda sai imani yake dauka duka ka karyata su kace dukkan abu wanda kuma duk ga abubuwa na a cikin hadisan wanda su ma an ba imanin ba bayan da za a ce kaza kaza to baka a san madaha ya cika zauna matsayin rayuwarka ka kafu cikin rayuwar ka ce kai za ka ta jinjina magana ɗari a zaka warware na kirki da na kaza kaza inna mal kufur wa yakzil mursadi kafirci yana nan yana jiran ka a madaka karshe sai ka barta wallahi alazim an ga haka an ga haka shehu ya kama na kissar shi da abdulkadir jilani da wayannan shi da abdulkadir jilani da ibn sika da ibn sika da kuma ibini wane ne wanda suka tafi ibini suka karshen kafirci ne ya same shi duk ga baki da to haka za ka ga sai ka ga yanzu yanzu mutum ya zama baki daji kaza kaza sai kuma a zo a ce an jefe shi ko an yi ma wani abu duk ba haka bane to inna mal kufru wa yakbil misal rabbi ya ubangiji inni bima atahu bari'un ba ruwana da wannan abin da suke zuwa da shi ba ruwana min diyanati daga wannan addinin su bi sharrin tiqadi da shaddin wannan suka da suke ko ko ina suka a ciki in yarmihim mudallilun bin tiqadin in batacce yana jifan bayin Allah da kiyayya da sukan su fa ana fi janabihin zu tiqadi ni kana sallama musu Allah da abin da suka faɗa na yadda ni a yadda nake ba kuma wawa ne ni ba amma a cikin sufanci a cikin Allah ga mawawa sai ka zama sahabban manzo Allah zaka tsira a numinu bima amana sufaha yanzu ma imani za mu irin imanin waɗannan wawayen tun da aka daga sahabban manzo Allah sufaha wawaye kai kai ba ka so a cima wawaye kai uban waye farkon karatun qur'ani sai ka taɓa wannan qalu fa idza qila lahum aminu kama amana nasu ku yi imani kamar da sahabban manzo Allah sufaha qalu aminu kama amana sufaha mu za mu imani irin imanin waɗannan wawaye mutane wawaye haka mutum ya mai da su wawa gashi ana yana kewaye gari da rami za a zo a maina cewa za su kama za su yi mulkin farisa za su akwai wayan da suka kai wannan mutum suna nan cikin gida ga rakumin sa ya bata ma bai san inda rakun yake ba a maina cewa ya je kaza ya je kaza kaza kaza kaza su haka za ka domin ma da mutum ya shiga irin wannan yanzu ya so ma cewa abubuwan da aka faɗa kansu jauhara ko kansu salatu farki ko kansu to da yanzu ya fito wata rana ma shehu jami'u za a kan za a bari a zo kan shehu kuma da ko baila din duk gaba ki da a'a da yake gadi au yakun inda zai shaqawa su da khalu ko ya zamanto mai matsiyaci na lahira zai zamanto yana da barna cikin lamarin bayin Allah ko kuwa ya cusa kansa shi ba a cikinsa yake ba amma yana ta faɗan shi ne shaidan ne ya fara wannan wa iz kunna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa wata aya ta ce kana min al jinni duk mala'iku muka ce sujada duk sai suka yi sai iblis ne bai yi sujada ba kamar za a ce da Allah to shi ma mala'ika ya ce akana min al jinni to banda tsiyar da iblis kai mala'iku aka ce sujada kai na ruwanka ai ga shi shi yafi kowa ma faɗa yaya za a ce ni sujada ga wanda ka wai abin da za ka da mutum ya zo wai kai wannan magana ce ta sufaye za ka kai mai kaka ce kamar iblis din nan kana min aljin fa khasaka ana rabbi su mala'ikun da aka ce su yi sun yi ba ba rigima to kullum ka ka dinga ne mutum da yake waje daya ba ruwansa kila ya ce bai san failan nan ba ko ma ba ɗanta ba ne ko kuma wani shehi Allah ya duka shi yake dangana kansa ko almajiran failan ko na waje ma da kaza kaza ta zai ka ce ba ka san maganganunta amma kuma shi ne agogo sai in ya yarda ko sai ya yarda sannan abin yake kai Allah ya yi Allah dai na alƙawmi saful wudadi to mu wallahi muna bawa mutanen nan tatacciyar soyayya wudadu kuma soyayya ta zuciya wuddu innal ladzina amanu wa amilus salih sayaj'aluhumur rahman wudda wuddu soyayya ta can ciki ta zuciya innahum usrati wallahi su fayan nan su ne dangi na kai su ne dangi na wa ma'aqali izzi su ne helkwatar ɗaukaka ta sai na ga ina tare da su ne nake maɗaukaki da na basu na ga na zama banza wulaƙantacce ko kuwa mu usali izzi me ya samu kuna me ya rubutu ya shi ne mai kyau nan sai ya minta wa ma'akilu izzi su ne helkwatar ɗaukaka ta ko wa mu usali izzi su ne girman ɗaukaka ta wa malazi su ne mafaka ta li hauli yawmin tanadi ga tsoron nan na ranar lahira ni ba nan kaɗai na tanade su ba ma yau mutumin da ka san lahira ka tanade ka zo ka nemi ka za a koya mana duniya kuma can ma inda ya haɗari kai ka ce shi ka tara a nan sai nan ne za ka ce kuma za ka jaya da shi ina za ku haɗu da shi can Allahumma salli ala alhamdulillah shi nike ma za ka karanta sai bayan sallah